بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaman magodiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama haɗuwa a wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin 20 daidai ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1445 da yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi farkon suratu ali imran suratu ali imran sura ce madaniya da take da ayoyi 200 daidai mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام امام البخاري ko imamu muslim ya fitar da hadisi daga abi umama qala ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul iqra'u alquran fa innahu shafi'un li ashabihi yawm alqiyamah yace naji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yaqulu yana cewa iqra'ul qur'an ku karanta alkur'ani mai girma fa innahu shafi'un li ashabihi yawmal qiyamah saboda shi alkur'ani mai girma zai kasance mai ceton ma'abutansa gobe alqiyama iqra'u az-zahrawayn annabi yace ku karanta az-zahrawayn waɗannan surorin guda biyu masu haske sune al-baqarata wa ali imran suratul baqara da kuma suratu ali imran فإنهما يأتيان يوم القيامة للي ودنن سرور غدا بيو زاس زورة تاشع القيامة كأنهما غمامتان كي كاتي غراغزين أو كأنهما غيايتان ko kai ka ce wata inuwa ce ko auka annahuma firqani min tayrin sawab ko ko ka ce wasu jama'u ne na tsuntsaye da suka buɗe fuka-fukansu suna yin inuwa game da mai karanta suratul baqara ko suratul al-imran yuhajjani an ahlihima wanda za su zo suna kafa hujja suna neman su ceci masu karanta su na gidan duniya kaga wannan falala ce ta musamman da take nuna falala karanta wannan sura ta ali imran da kuma suratul al-baqara duk wanda ke karanta suratul baqara da suratu ali imran za su zo tashin alkiyama su masa inuwa za su zo su masa rufi yadda ba zai samu kansa ba cikin matsuwa da tashin hankali wannan kaga yana nuna falalan karatun alkur'ani balle ma waɗannan surori suratul baqara da suratu ali imran haka hadisi ya zo a cikin sahihi muslim da sunan na imam tirmidhi daga hadisin nawas ibn sam'an yaqul yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa yi uta bil qur'ani yawmal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih za a zo da alqur'ani ranar tashi alqiyama da ma'abutan shi wanda suka kasance suna aiki da shi taqdumuhum suratul baqara wa ali imran sai suratul baqara da suratu ali imran su shigo gaba gaba suna so su ceci mai karanta alqur'ani da kyau ina fata mun gane kaga yana da kyau ashe mutum ya dinga karanta alqur'ani mai girma balle ma suratul baqara da kuma suratu ali imran bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace alif lam mim waɗannan alif lam mim kin babu wanda ya san ma'anarsu haka a game sai Allah shi kadai subhanahu wataala haka malamai koko mafi rinjayen malamai suka fada takamaiman sanin ma'anarsu yayin da aka haɗe su aka kamar yadda kuke ganin su babu wanda ya san me ake nufi da su sai Allah shi kadai yana daga cikin ilimin da Allah yake banta da sanin sa banda wasu daga cikin halittun shi subhanahu wataala ko ku banda halittun sa subhanahu wataala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu Allah madaukakin sarki la ilaha illa hu babu wani abun bauta bisa ga cancanta illa huwa sai shi kadai alhayyu rayayyen sarki mai cikakken rayuwa rayuwa gaman ma cikakka ta kowace irin fiska irin rayuwar da rishi bai gabace ta ba kuma ba za ta zo ta kare ba wannan ita ce rayuwa ta Allah madaukakin sarki sannan shi Allah madaukakin sarki shine na farko wanda baya da farko ina fatan mun gani ya gabaci kowa gabata da bata da farko sannan kuma shine na ƙarshe da baya kare shi sai ya ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin shine na farkon da baya da farko shine na ƙarshen da komai zai kare ya bar shi shi kadai subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut kai dogaro ga rayayyen da baya mutuwa duk wani wanda ba Allah ba rayuwar shi ragagga ce na kasassa ce an taba zamanin da babu shi kuma za a zo wata rana a neme su a rasa ina fatan mun gane dan komai zai hallaka ya kare sai Allah shi kadai subhanahu wataala kullu shay'in halikun illa wajhahu subhanahu wataala alqayyum alqayyum shine wanda yake da qayyumiyya wanda yake tsaye subhanahu wata'ala da kansa wadatacce daga dukkanin wanda ba shi ba kuma shi ke gudanar da rayuwar kowa da komai shi ke jujjuya ta shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi kuma a wani wurin yake cewa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allah madaukakin sarki shi ke da alqayyumiyya tsayayyen sarki da baya bukata komai a wurin kowa kuma sannan kowa yana bukatuwa zuwa gare shi subhanahu wataala nazzala alaykal kitab shine wanda ya sabukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadai mai gaskata abin da ya gabace sa bi ma'ana shi sabukar maka da alqur'ani mai girma sannan alqur'ani mai girma littafi ne da ke gaskata littafan da suka gabace shi wanda Allah madauki sarki ya sabkata ga annabawa ko manzanni da suka gabace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa anzala at-taurata wal injil sannan ya sabkar da littafin at-taura ya sabkar da littafin injila littafin at-taura shine littafin da Allah ya sabke mu annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan littafin injila shine littafin da Allah ya sabke mu annabi Isa alaihi salatu wassalam dan ya kasance ciko akan shari'a annabi Musa alaihi salatu wassalam min qablu hudan linnas min qab tun gabanin sabka alqur'ani mai girma hudan linnas waɗannan littafai shari'a ne ga mutane gaba daya ina fatan mun gane at-taura shari'a ce ga mutane injila shari'a ce ga mutane amma ku sani wannan attaurar da ake bayani a kanta a na cikin alkur'ani ba irin attaurar da take hannun yahudawa ba ne a yau so da attaurar da ke hannun yahudawa a yau sun baddala ta sun gayyara ta sun masanya abin da ke cikinta sun shigar da ƙarya a cikinta abinda ke gaskiya da ya kumshi bushara ta annabi muhammad a ciki sun shafe kenan kaga taura wadda ke hannun yahudawa a yau ba ita bace wadda allah ke magana ta a yanzu saboda tasu ta yanzu sun gayyara ta haka littafin injila wanda allah ya sabkar ga annabi isa alaihi salatu wassalam wanda ke hannun kiristoci a yau ba shi ba ne hakikanin littafin injila da Allah ya sabke ma Isa alaihi salatu wassalam saboda wanda ke hannunsu sun baddala shi sun masanya shi sun gayyara shi sun sa soye-soyen zuciyarsu a ciki duk abin da ke gaskiya ne da ke da alaka da annabi da shari'a annabi Muhammad sun shafe shi daga ciki kenan kaga a yanzu injila ko at-taura ba za su kasance a matsayin shari'a ga mutane ba ina fatan mun gane saboda littafai ne da aka gayyara su aka canza su aka baddala su amma waɗancan na da shirya ne akan mutane saboda ba canza su a wancan lokacin ba ina fatan mun gane shine min qablu hudan linnas tun gabanin sabka alqur'ani hudan linnas shirya ne ga mutane wa anzal alfurqan sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da alfurqan alfurqan shine abin da yake rarrabewa tsakankanin ƙarya da gaskiya abin da yake rarrabewa tsakankanin shari'a da bata imani da kafirci alkhairi kuma da shar kenan abin da ake nihi da alfurqan anan dukkanin littafan da Allah madaukakin sarki ya sabkar mu annabawan shi saboda dukkan su sun kumshi sifa ta alfurqan suna rabewa tsakankanin ƙarya da gaskiya suna rabewa tsakankanin tauhidi da shirka suna bayyana tsakankanin shari'a da kuma bata wasu malaman suka ce a'a abinda ake nihi da alfurqan nan alqur'ani mai girma saboda alfurqan ɗaya ne daga cikin sunayen alqur'ani mai girma sai Allah ya sabkar da alfurqan shine alqur'ani mai girma wanda alqur'ani mai girma kamar da Imam Qatada yace Allah ya sabke shi ne akan Annabi Muhammad dan ya rarrabe tsakankanin ƙarya da gaskiya ya bayyana musu abinda Allah ya halatta musu a cikin su a cikin shi sannan ya bayyana musu abinda Allah ya haramta a cikin shi ya shar'anta musu shari'o'in shi a cike ya iyakance musu dokoki sannan ya farlanta musu abinda yake farilla sannan ya bayyana musu bayanan shi a ciki sannan ya kore su da su mushi da'a sannan ya hane su da su mushi sabo ko su saba mushi subhanahu wataala innal ladina kafaru bi ayati llah lalle waɗanda suka kafirce mu ayoyin Allah suka ki su yi imani da annabi Muhammad da abinda Allah ya sauka masa na alkur'ani lahum azabun shadid suna da azaba mai tsananin gaske wallahu aziz wallahu azizun zuntiqam Allah madaukakin sarki azizun mabwayin sarki ne da babu abin da ke gagara sa zuntiqam sannan ma'abucin intiqami ne bi ma'ana ma'abucin mai yin ramuwar gayya ne ga wanda suka kafirce shi lafazi na alintiqam suna da cikin sufofi na aiki na zaɓi na Allah maɗaukakin sarki ina fatan mun gane ba sa daga cikin sufofin Allah na sake ba ƙaidi don haka almuntaqim baya daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki mai sarki sai dai akan sifanta Allah maɗaukakin sarki da almuntaqim tare da ƙayyade sa kamar yadda ake cewa almuntaqimu min almujrimin almuntaqimu min adh-dhalimin ko almuntaqimu min alkafirin kamar yadda Allah madaukin sarki yace inna min almujrimina muntaqimun ko wa man ada fayantaqimu Allahu min kenan kaga almuntaqim baya daga cikin sunayen Allah ina fatan mun gane kuma baya daga cikin me ake cewa sufofin Allah mutlaka in an dangana ma Allah sunan almuntaqim to ana kayyade sani mai yin intikami a kafirai mai yin intikami a azzalimai mai yin intikami akan mujrimai bi ma'ana mai mayar da martani akan wanda suka kafirce mishi suka ki su yi gaskiya ko su imani da abin da Allah madaukakin sarki ya sabkar akan manzanni shine wallahu azizun zuntiqam lalle Allah madaukakin sarki maboyan sarki ne sannan kuma mai tsananin ukuba ne da intikami akan wanda suka kafirce mishi sai Allah ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah ce inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah madaukakin sarki la yakhfa alaihi shay'un babu wani abin da yake boyuwa ga Allah madaukakin sarki fil ardi a cikin sasannin ƙasa yake au fis sama ko kuma cikin sasannin sammai yake babu wani abin da ke boye ma Allah madaukakin sarki karami ne ko babban ina fatan mun gane saboda ilimin Allah ya kewaye komai da komai duk karamcin abu duk girmansa Allah ya san da shi yana ganin shi ya san a ina yake a cikin sammai yake Allah ya sani a cikin ƙasai yake Allah ya sani a cikin teku yake kai ko a ina ne yake ma Allah maɗaukakin sarki yana da cikakken ilimi game da wannan abu babu wani abin da ke ɓoyuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki a cikin sammai duka ko cikin asai duka shi yasa yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin babu wani abin da ke boye ma Allah daidai da ganyen itacen duniya gaba ɗayan su Allah ya san su ya san inda suke wanda ke lake a bishiye ya san su ya san inda suke wanda suka tsinke suka faɗo ya san su ya san inda suke ina fata mun gani dukkanin adadin halittun da ke cikin sararin ƙasa da wanda ke cikin teku Allah ya san su a hata bi kulli shay'in ilman wa ahsa kulli shay'in adada iliminsa ya kewaye kome sannan ya lissafe kome ta fuskar ƙididdigewa adadin ƙasa da rairai duka Allah ya sani adadin bishiyoyi da dabbobi da itace da duwarwatsu duka Allah ya sani bi ma'ana babu wani abin da ke koyuwa ƙasan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yusawwirukum fil arham Allah nan madaukakin sarki shine ke suranta ku fil arhami a cikin al'arham al'arham jam'i ne na arrahim wanda arrahim shi ne ma'aifa wanda ma'aifa ita ce matattara da matabbatar da ake kawwana ɗan adam a cikinta ina fatan mun gane wanda za a halitta daga cikin ɗiyan adam akan kawwana halitta su a tarbiyyantar da su ne a cikin ma'aifa iyayensu dauri bayan dauri suna matsayin ɗugun mani su koma gudan jini su zama tsoka ƙashi ya bayyana a cikinsu a lullube wannan ƙashin da tsoka har mutum ya bayyana ina fata mun gane kenan Allah shi ke suranta ku ya yi ku yadda ya ga dama a cikin ma'aifan iyayen ya yi ku baƙaƙe ya yi ku farare wasu dogaye daga cikinku wasu gajeru daga cikinku wasu kyawawa masu kyawun halitta wasu saɓanin hakan wasu daga cikinku su yi kama da mahaifinsu wasu daga cikinku su yi kama da mahaifiyarsu wani ya yi kama da su biyu duka wani kuma ya ɗebo daga cikin kakannin shi ko ‘yan uwan baban shi duka Allah maɗaukakin sarki shi ke yin haka su fada wa ta'ala shi ne yusawwirukum fil arhami kaifa ya sha yadda ya so yadda ya ga dama la ilaha illahu babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi kadai al-azizu buwayen sarki da babu abin da ke gagararsa alhakim mai hikima cikin dukkanin ababen da yake gudanarwa sai Allah ya ce huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الله إن الله لا يخلف الميعاد Allah ce huwa allazi anzala alayka alkitab Allah nan dai shine wanda ya sabkar maka da littafi ya kai annabi Muhammad ana nihin alqur'ani mai girma minhu ayatun muhkamat daga cikin alqur'ani mai girma akwai ayoyi muhkamatun idan aka ce muhkamat sune wadihatud dalala laisa fiha shubhatun wala ishkal ayoyi wanda abinda suke nufi a fili yake babu wani rudani ko kuma abinda zai saka kasa fahimtar su sune muhkamat hunna ummul kitab daga cikin su akwai uwan littafi an ce uwan littafi ne saboda akan koma gare su idan aka kasa fahimtar mutashabihat ina fatan mun gane dan abinda aka farlanta muku a ciki yake halalin ku da haramun ku a cikin yake ina fatan mun gane duk wani abin da zai amfane ku a rayuwarku ta gidan duniya da kuma abin da zai sa ku tsira gobe alkiyama yana daga cikin waɗannan ayoyi ummul kitab wa ukharu mutashabihat wasu bangaren na ayoyin shi alqur'ani mai girma mutashabihat ayoyi ne masu rudarwa masu kamanceceniya da juna ina fata mun gane suna dukan ma'ana sama da guda daya fa ammal ladina fi qulubihim zayghun amma waɗanda adda kai karkata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai kaga suna bibiya ayoyin da ke da kai shubha a cikin su ayoyin da suke dukan ma'ana sama da daya kuma sai su yi amfani da mummunan ma'anar dan su batar da mutane shine ibtigha alfitna suna yin haka ne don neman fitina su jefa shakku a cikin zukatan masu imani irin yadda mulhidai yau suke yi da kafaran duniya suke yi da mushirikai da 'yan bid'a na karkatar da ma'anar aya a bata wata ma'anar da ba ta iya ɗauka don bin soye-soyen zukatansu ko don su katangance mutane game da fahimtar gaskiya kenan suna bibiyan mutashabihat na ayoyin alkur'ani ne ibtigha alfitna dan neman fitina da batar da mutane da kokarin jefa musu shakku game da imaninsu da addininsu wa batigha a ta'wili da kuma kokarin neman fasara su da irin fasarar da ba sa iya dauka wadda ta dace da san zuciyarsu ba wai shine manufar Allah ba ko manufar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san tawili da fasarar waɗannan ayoyin sai Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala ina fata mun gani dan ayoyi mutashabihat sun kasu kashi-kashi akwai mutashabihat wanda Allah shi kadai ya san su yake banta da sanin su wani shi baya sanin su ina fata mun gani kama ayoyin da suka kumshe bayani game da sufofin Allah da hakikanin yadda sufofin Allah suke akwai wanda ya san haka babu ina fata mun gani ayoyin da suka shafi istiwa'i na Allah ayoyin da suka shafi al-ghadab fishi da makamantansu da cikin sufofin da Allah ya sifanta kanshi da su wane ne ya san hakikanin yadda wannan sufofin suke akwai babu sai shi kadai subhanahu wataala duk wanda ya kokarin fasara su ya ce zai iya sanin kaifiyar su to shine wanda ya karkace daga barin gaskiya mai neman fitina wurin fito da ma'anar wannan ayoyin mai neman batar da mutane da fasarta su irin fasar da ba sa dauka ina fatan mun gane irin su Allah shi kadai san wannan abubuwan da sanin yaushe ne tashin alkiyama da sanin menene ar-ruhu ina fata mun gane Allah shi kadai subhanahu wataala yake banta da sanin wannan abubuwa warasikhuna fil ilmi tabbatatu a cikin ilimi wanda suka samu tamakkuni cikin sani da fahimta yaquluna amanna bihi zaka ji suna cewa amanna bihi mu mun yi imani da alqur'ani mai girma kullum min inda rabbina duka daga wurin ubangijinmu ne ayoyi muhkamat daga wurin Allah ne madaukakin sarki haka ayoyi mutashabihat daga wurin Allah ne madaukakin sarki ina fatan mun gane shi yasa malamai suka ce ka'ida shi ayoyin da yake mutashabihat akan maida su zuwa ga ayoyi muhkamat dan a samu me ake nufi da su babu wata aya mutashabiha sai kaga akwai wata aya muhkama da take fuddo ma'anarta da abin da ake nufi da ita ina fata mun gane kamar misali yanzu kiristoci da suka ɗauki wannan ayar da take nuna falala ta annabi isa alaihi salatu wassalam suka ce wa ruhun minhu shi annabi isa ruhi ne minhu daga Allah sai suka ce ai milkin nan tabi'idiyya ce ai annabi Musa ko annabi Isa wani bangare ne wani shashi ne na Allah idan kaga annabi Isa menene Allah ne shashan Allah Allah ne menene suka ɗauka wanga lafazin kawai minhu kaga lafazi ne mai iya ɗaukan mi ma'ana biyu zai iya ɗaukar tabi'idiyya kin amma ba ita ake nihi a wannan wurin ba ina fatan mun gane minhu ruhi ne minhu daga Allah ba wai ruhi bane na bangaren Allah ina fatan mun gane tunda ai Allah madaukakin sarki ya nuna cewa Allah ya halicci abin da ke sammai da kasai gaba daya minhu yace wa khalaqa lakum ma fis samawati wal ardi jami'an minhu ya halittan muku abin da ke cikin sammai da kasai gaba daya minhu daga gare shi su ma sai a ce bangare ne na Allah idan aka ɗauke su da ma'anar su ma bangare ne na Allah kenan kaga babu wani miza da annabi isa gare shi tsakankanin shi da sauran halittan Allah tun da duka daga Allah duka wani bangare ne na Allah ina fatan mun gane kaga ba haka ake nufi ba annabi isa bawa ne na Allah ba wani bangare na Allah ba ne ba in bangare ne na Allah ya za ya kashe shi wani bangare na Allah zai mutu su da kansu kiristoci suke cewa an kashe shi an gicciye shi ya ba da kan shi fansa a kan yafe musu kurakuransu da zunubansu ba ka suke faɗa ba to Allah zai zo ya mutu wani ɓangare na Allah zai zo ya mutu kaga ba zai kasance duk da abin da suke da'awa cewa annabi isa an gicciye shi an kashe shi ƙarya ce suke alƙur'ani ya ƙaryata su wa ma qataluhu yaqina haka Allah ya ce ko barrafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya ɗaukaka annabi Musa zuwa annabi Isa alayhi salatu wassalam zuwa gare shi bisa kashe shi ina fata mun gane to duka ayoyi mutashabihat idan muna son mu gano ma'anarsu sai mu maida su zuwa ga almuhkamat na ayoyi dan ma'anarsu ta fito karra mu fahimci abin da ake nufi da su ina fata mun gane shi yasa warasikhuna fil ilm masu tabbata masu tamakkuni cikin ilimi sai kaji suna cewa amanna bihi mun yi iman da alqur'ani ka cokalgin shi kullum min inda rabbina kowane bangare na ayoyin daga wurin ubangijin mu suke ayoyi muhkamat daga wurin Allah ne suke ayoyi mutashabihat daga wurin Allah ne madaukake sarki suke dan mun yi imani mun yarda da cewa maganar Allah ce maganar Allah kuma ba ta warware juna ina fatan mun gane wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba kowa bane ke dokar wa'azi ba kowa bane yake dokar gargadi ba kowa bane yake karbar tunatarwa illa ulul albab sai mu abuta hankali sai Allah ya ce rabbana la tuzigh qulubana waɗannan mutanen sai kaji suna cewa arrasikuna fil ilm ya ubangijinmu la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu game da barin gaskiya ba da idhadaitana bayan ka shiryar da mu wa hablana min ladunka rahma ka ba mu kyauta ta musamman daga wurinka na rahamaka innaka antal wahhab lalle kai Allah madaukakin sarki kai mai gamamman kyauta ne mai bada kyauta ne rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nas lalle kai mai tattara mutane ne gaba ɗayan su liyaumin la raiba fi game da wani yinin da babu kwankwanto cikin abu ko shi shine yinin tashin alqiyama inna allaha la yukhlifu al-mi'ad lalle Allah madaukakin sarki baya saba alƙawli idan yayi alƙawli yayi alƙawlin zai tashe ku ya tashi alƙiyama to kuma zai tashi alƙiyama ya tashe ku ya muku hisabi ya sakan ya muku kowa akan aikin da yake aikata sai Allah ya ce innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب Allah ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce suka kisi imani da annabi Muhammad da abinda Allah ya sabkar masa na alqur'ani mai girma lan tughni anhum amwaluhum da dai dukiyarsu ba za ta wadace su ba gobe alqiyama dukiyar da suka mallaka ba za ta ba su kariya ba daga azabar Allah gobe alqiyama wala auladuhum haka ƴaƴan da suka tara ba za su kare su daga zaba Allah ba gobe alkiyama min Allah shay'an daga Allah da komai yawa na duk abin da kan mallaka matukar ka kafirce ma Allah duk abin da gare ka na dukiya da ƴaƴa ba za su amfane ka da komai ba gaban Allah gobe alkiyama ba za su kare ka daga barin azabar Allah wa ulaika hum waqudun nar kuma waɗannan kun gansu su ne makamashin wuta gobe alkiyama ya mana da su ne za a dinga sokawa a cikin wuta tana ci balbal da su gobe na kiyama yadda ka san ana tura kayoyi da wasu hakukuwa don su ba dama wuta ruruwa da kamawa haka su ma za a sa su a matsayin makamashin da zai sa jahannama ta dinga kama da su gobe na kiyama Allah tsare mai kiyashe kada abi ali fir'aun halin su yana daidai da halin mutanen fir'auna والذين من قبلهم da wanda suka gabace su kazzabu bi ayatina dukan su sun karyatar da ayoyinmu fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da sababan zunuban da suke aikatawa wallahu shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne ga wanda suka kafirce wanda sai Allah ya ce قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ابن هشام يبتد حديثي ده ابن جرير ده سندي مرسل ده عاصم ابن عمرو قتادة ابن قتادة yake cewa lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lokacin da ya haɗu da mutanen Badar bi ma'ana lokacin da yakin Badar ya faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mutanen Makka ya kashe wanda ya kashe daga cikinsu ya kamo wanda ya kamo a matsayin firsunoni daga cikinsu sai annabi ya dawo garin madina da ya dawo garin madina sai ya hada yahudawan banu kainuka a kasuwa waƙala sai ce da su ya hutaren yahudawa ku musulunta tun gabanin allah ya muku irin abin da ya makure shawa kuna gani abin da ya faru a ranar badar Allah ya walakanta Qurayshawa ya sa an kashe manya-manyan kafirai daga cikinsu an karɓo mutum saba'in a matsayin fursunonin yaƙi daga cikinsu da haka ku yi ƙoƙari ku musulunta ku miƙa wuya tun gabanin Allah ya muku irin abin da ya ma Qurayshawa sai suka ce da shi ya kai Muhammad kan ranka ya ruɗe ka dan ganin ka kashe wasu ƙwarori daga cikin Qurayshawa ai ƙuraishawa ba mutane ba ne ƙwararru da suka san salon yaƙi in kana son ka san mayaƙa ka bari radda haɗo mu ta kasance tsakaninmu da kai haka suka gaya ma manzo Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi suna gaya mushi haka sai Allah ya ce qul lil ladina kafar ka gaya ma waɗannan kafiran ahlul kitab kenan da ƙuraishawan makka satughlabuna za'arin shayuku annabi zai zo ya yaƙe ku kuma zai karkashe ku ina fata mun gane abin nan da kuke ganin ba zai faru ba kuna da salon yaƙi ko kuke da mayaƙa ku ne mazaje to za a rinjaye ku wa tuhsharuna sannan za a tattara ku ila jahannama zuwa wutar jahannama wa bi'sal masir cir ya munana makoma idan ya kasance wutar jahannama ce kuma kaga haka ya faru da su ba a dade ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kare da su gaba daya banu quraiza da banu nadir da banu qainuqa duk sai da annabi ya kare da su sannan aka zo aka yi fathu makka aka karbi garin makka kaga Allah ya bada labarin abin da zai faru kuma ya zo yawa kana ya faru kamar yadda Allah ya bada labari qad kana lakum ayatun Allah ya ce kuma ya kasance a gare ku ku ayatun wata alama da za ta tabbatar muku da cewa annabin annabi da za ta tabbatar muku da cewa lalle za a ci nasara a gare ku fi fi'atayn iltaqata dangane da wasu jama'u guda biyu da suka yi karan batta shine yakin badar da ya faru fi'atun tuqatulu fi sabilillah jama'a guda tana yaƙi ne fi sabilillahi dan daga kalmar Allah wa ukhra kafiratun jama'a guda su kuma kafirai ne yarawnahum mithlaihim ra'ayil ayn lokacin da za a gwabza yaƙin badar idan suka hangi musulmi sai su dinga ganin musulmi kwatankwacin su ne sun linka su so biyu a gani na ido da suke ganin su ina fatan mun gani Allah ya musu haka ne dan ya jefa tsoro a cikin zukatansu tunda sahabban da suka fito yakin badar duka ba su ce mutum 310 wani abu tunda ba yaki aka fito ba ba a fito da shirin yaki ba ana dai cikin hali na yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji labarin abu sufyan ya fito daga ƙasar sham yana ɗauke da ayari na kasuwanci na ƙurashawa tunda halin yaki ne ko da yaushe idan ka gamu da abokin adawarka za ka iya kame shi za ka iya kashe shi shi ma idan ya gamu da naka haka tunda ana cikin halin yanaki annabi ce tun da haka ne ga labarin abu sufiyan ya taho a garzaya a tarbe shi a kwace dukiyar da ke hannun shi hakan zai sa su ƙureshawa a karya su ta fuska tattalin arziki annabi da shi da wasu kaso na mutanen madina da mutanen makka suka fito dabba su wuce mutum ɗari uku ba dabbobin da suke hawa suna tahiya a kai sai da kai suna bayayya sai a haɗa mutum biyu da raƙumi ko mutum uku da raƙumi in wanga ya hau aka ɗan yi tahiya ya sabkai ba wanga wanga ya hau aka yi tahiya ya sabka har da annabi ake yin haka da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an zo za a gamewa da Abu Sufyan sai ya ji labari shi ma ta ɓoye hanya cewa ga annabi ya fito yana shirin ya kawo mishi farmaki akan ayarin da yake ɗauke da sai ya sake wata ɓoye hanyar da annabi da sahabbai ba su santa ba ya kewaye dama ya ba ƙureshan makka labarin cewa har ku taso ku taimaki dukiyarku ku ba ta agaji daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi su kuma a lokacin sai suka yi kururuwa da shela na yin yaƙi duk abin da gare su na kayan yaƙi da tanadi suka hito da shi kwansu da kwalkwatarsu kusan mutum dubu suka hito ko ɗari tara sai ga shi an haɗu a wani wurin da ba a yi niyya a haɗu a wurin ba dukiyar ta tsira kuma yanzu ba ta dukiya ba ce ta shahadi da yaƙi tsakanin annabi da ƙwarishan maka haka aka zo aka haɗi annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan tsararu da shi da sahabban shi ƙwarishan makka mutum ɗari tara ko dubu amma da Allah maɗaukin sarki ga dama sai ya ɗaukaka annabi da sahabban shi akan ƙurashawan makka suka lallasa su suka karkashe su suka hallaka su gaba ɗaya suka kashe mutum saba'in daga cikin ƙurashawan makka suka kamo mutum saba'in daga cikinsu shi ne Allah ya ce ƙarƙana lakum ayatun fifi a tenil takata ai akwai abin alama da aya da abun nura game da wannan ƙungiyoyin guda biyu da suka haɗu ranar badar wata ƙungiyar tana yin yaƙi ne fi sabilillah dan daga kalmar Allah shine annabi da sahabban shi wasu kuma suna yi ne dan kafirci wa ukhra kafiratun yaronahum mithlaihim ra'ayil ayn kafirai idan suka hangi annabi da sahabban shi sai su ga kamar kwatankwacin su ne so biyu a gani na ido sai su rika ganin su kamar dubu biyu su kuma mutum ɗari uku ne da ‘yan kai. Allah ya yi haka ne don ya jefa musu tsoro a cikin zukatansu. Duk lokacin da kuka fito wurin gwagwarmaya da yaƙi sai kuka sare tsoro ya shige ku, to wannan alama ce ta cewa za a ci nasara a gare ku. Ina fatan mun gane. Sai Allah ya jefa tsoro akan Qurayshawa, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara a kansu. shine wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah madaukakin sarki yakan karfafa da taimakon shi man ya sha wanda yake so daga cikin bayan shi inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar lalle cikin irin abin da ya faru na ranar badar akwai abin nura ga masu kallo na basira mutum 300 da basu fito da shirin yaki ba su tashi da mutum dubu guda da suka fito ta fuskar yaƙi da tanadi da yawan adadi Allah ya ɗora kaɗan a kansu kaga wannan yana nuna akwai abin nura Allah yana taimakon mutanen ƙwarai ne Allah bai bar masu imani su walakanta su tozarta kullun yana ba su nasara ne subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce zina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara والبنين والقناطير المقنطرة من الظهر والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث من ال...
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث نعم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawat an kawata ma mutane hubbu shahawat san shahawoyi minan nisa'i na daga mata wal banin da kuma 'ya'ya wal qanatir muqantara da kuma dukiya mai yawa min adh-dhahabi na daga zinariya wal fiddati da azurfa wal khayl musawwama da kuma duki ko kuma dawakai kyawawa wal an'am da kuma dabbobin gida irin raƙumma da shanu da awaki da tumaki wal harf da kuma amfanin gona dalika mata'ul hayatid dunya wannan ababan da aka ban ambato muku gaba daya dan jin dadi ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab a wurin Allah madaukakin sarki ne addabu kyakkyawan makoma shine gidan aljanna bi ma'ana kakkaru da waɗannan ababi dan an riga an kawata ma mutane san sha'awa abinda zuciya take karkata zuwa gare shi na daga mata an fara ambatan mata ne saboda hadarin mata akan maza imam muslim ya fitar da hadisi hadisin usama bin zaid qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ma taraktu ba'di fitnatan hi adarru ala rijali min an-nisa ban bar wata fitina ba a bayana da ita ce mafi cutuwa akan maza sama da mata mata fitina ne akan maza mata wata cuta ce mai tsanani akan ƴaƴa maza ina fatan mun gane zaka gane haka idan ya kasance akwai mata kasanka idan ya kasance wannan mata ba ta daga cikin mata masu jin tsoron Allah za ta iya hauda ka akan turba ta hallaka ta aza maka yaunin abin da baka iya mallaka shi da hakan zai iya sa ka yi sata domin biya mata bukatu da hakan zai iya sa ka yi fashi da makami ka sha rayuwar wani ka kwace duki wani danganin biya mata bukata kaga ko ai fitina ne akan maza ina fata mun gane fitina ne akan maza saboda za ta iya jan hankalinka ka abka da alfasha tare da ita ka yi lalata da ita ka yi zina da ita ka yi duk wani abin da bai dace ba da ita kenan kaga mata fitina ne akan kaya maza haka imam muslim ya fitar da hadisi daga hadisin abdullahi dan abbas qala muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mun ci Allah tabbata gare shi yace ittala'tu fil janna fara'aytu akthar ahliha al fuqara na leka a cikin gidan aljanna sai naga mafi yawan yan cikin gidan aljanna talakawa ne masu karamcin abin hannu ne su ne mafi yawa a cikin gidan aljanna wattala'tu fil nar sannan na leka a cikin wuta fara'aitu akthar ahliha nisa sai naga mafi yawan ƴan wuta mata ne mafi yawan ƴan wuta a cikin gidan wuta mata ne saboda fitinarsu saboda yadda suke kafirce ma zamantakewa tsakankaninsu da mazansu imam muslim ya fitar da hadisi daga abi sa'id al-khudri an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yace inna dunya hulwatun khadira ku sani duniya fa hulwatun wani abu ne na jin daɗi khadira tsanwa shar ko kuma kore shar saboda duk abin da ke da daɗin ɗanɗano sannan yake da kyawun gani za ka ga zuciya tana karkata zuwa gare shi wa inna Allah mustakhlifukum fiha kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ku masu mai majuna ne a cikin gidan duniya wagga jama'a ta tahi wagga jama'a ta biyo bayanta fayanzura kaifa ta'malun Allah ya muku haka ne dan ya ga me za ku aikatawa ya za ku aikace a gidan duniya za ku yi aiki dan shi ne za ku gode mishi za ku bauta mishi za ku nisanta saba mishi ne fattaqud dunya annabi ya ce ku ji tsoron duniya wattaqun nisa ku ji tsoron mata ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata kar ka yarda duniya ta rude ka ta hana ka yin abin da Allah ya fore ka yi ta sa ka abka ma abin da Allah ya hane ka haka karka yarda mata su ruɗe ka su sa ka kauce ma hanyar Allah shine fattaku duniya wattaku nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa saboda farkon fitina ta bani isra'il ta kasance ne a cikin mata imam bukhari ya fitar da hadisi daga sa'id bin jubair qala yace qala ibn abbas ibn abbas ya ce da ni hal tazawwajta shin wai kai aure qultu la sai nace mishi a'a qala fatazawwaj to kai aure ina fata mun gane fatazawwaj kai aure fa inna khayra hadhihi al-umma aktharuha nisa'an saboda mafi alkhairin wannan al'umma su ne wanda suka fi su yawan mata kai aure ce a to kai aure ina fatan mun gane kenan kaga idan mata za yi amfani da su ta mafi mafi alkhairin hanya aurensu to wannan abin nema ne ba wai a yi alaƙa da su wadda ba ta dace ba ta hanyar yin zina da su yau mi ya kai yawan zina a cikin al'ummar musulmi kwaya san abin da yake faruwa da zina an fi sanin ta cikin matasa masu jini a jika yanzu ka samu dattijawa da ke afka mazina kuma yanzu zina abu ne wanda yake boyuwa ba kamar da ba da ana jin tsoron cuta ko kuma ana jin tsoron bayyanar juna biyu yayin da ake yin sana yanzu kuma an ƙetare bangare na yin juna biyu akan ɗauki magunguna ko a yi allura ko a sa kaushu da makamantansu da zai hana mace ta ɗauki juna biyu za ta yi talalata ta ta yi ta zane yadda ta ga dama ba tare ta ɗauki juna biyu kuma za a iya fahimtar da cewa tana da juna biyu sannan idan ta samu mijin aure akwai magungunan da suke yi amfani da su su maido da budurcinsu da budurcinsu kai ka ce ba a taɓa yin zina da su kagansa duniya ta lalace babu abin da zai kare ka sai tsoron Allah ka kawai amma yanzu kowa ya sami ke faruwa ka shi ka ga otaloli abin da ke faruwa a cikinsu mutanenmu idan suka je waje inda ba inda ido ya gansu ya san su ba abin da suke aikatawa sai fasadi a doron ƙasa kowa ya san wannan za a je da sunan sayayya za a je da sunan kasuwanci amma za a sabka manya-manyan otalkin da adda kwai gawartattun karuwai a ciki a zuba iya shege a zuba iskanci a dawo daga baya sau da ana ganin can babu wani idan da ya san su bale ya iya ba da labarin abin da suke aikata Allah ke shi mai kare abin da ke faruwa ke sinace sinace wata shekara na taɓa wata maganar da ta kawo rudani a cikin mutane na ce mafi yawan 'yan kasuwar ton dattijawan cikinsu na ce kaɗan ne sai maganar ta ɗauki zafi suna cewa na ce gaba ɗaya 'yan kasuwa ba mutane kirki ba wanda ba gaskiya ba ne idan aka ce dattijawa kaɗan ne akwai su kenan ko mafi yawa ba mutane kirki ba ne kuma wallahi hakan da na faɗa gaskiya ne dan na gamu da ɗaya daga cikin wanda aka wakilta don kula da kasuwa da kai ka wanda ake cikin kasuwa na zo wucewa ya kire ni aka ce gani can na wuce ce da Allah a maido ne aka maido ne muka gaisa ya ce kai ne kace kaso tul gaba ɗinsu da tija kaɗin ne ya ce billahi da gaskiya ce ka gai ya ce ni nan da kake gani na ina daga cikin mambobin da aka sa domin sa ido da kula da abin da ke faruwa cikin kasuwa ya ce nukan dawo karfe biyu ko zuwa karfe uku a cikin kasuwa don sa ido ya ce wallahi ya ce kaga masu tallar gujiya da dabinan nan da maganin zafi ya ce a fili cikin kasuwa za ka ga ana sana da su ya ce shaguna da tijawa duka sun dawo sun buɗe suna ta zana da 'yan mata a ciki an yi randebu an haɗe na ana ta lalata ya ce kai akwai wasu mutanen da suke ce ma iyalansu mun tafi sayayya kano ko wani gari kuma wallahi yana na cikin kasuwar bai ce ko ina ba zai yi kwana biyu ko kwana uku kamar ya ta sai yana nena ta zana cin kasuwa wallahi ya ce mana haka ke faruwa cin kasuwa kaga zana ta yawa lalata ta yawa mata fitina ne akan maza sai wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye shi yasa annabi ce ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata kowa ya sani nawa ne yan kasuwa wanda zaka ga yaro da baban shi sun yi tarayya budurwa da ke zuwa sayayya cin kasuwa kaga dattijo ya kote da ƴan matan da ashe budurwar ɗan shi budurwar ne yake ta ɗan shi ce sai daga ba abi ya bayyana shi yasa Allah ya kiyashe mu ya kare ya kare mana imanin mu ya kare mana mutuncin mu Allah ya tsare mu ya raba mu da fata da lalacewa amma idan za ka yi amfani da mata ta hanyar da ta dace ta hanyar aurensu ɗaya biyu sama da hakan abu ne mai alheri kamar yadda abdullahi dan abbas ya tambaye wannan sa'id bin jubair yace kai aure sai ce bin yi aure ba sai ce to kai aure saboda mafi alkhairin wannan al'umma sune mafi yawan mata daga cikin su wanda suka fi kowa matan aure kenan imam ahmad ko imam musan ya fitar da hadisi hadisi abdullahi bin amr abdullahi bin amr amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa gare shi ce ad-dunya mata'un duniya wurin dan jin dadi ne kadan wa khairu mata'id dunya mafi alkhairin dadin duniya da muruwa da shi shine almar'atu salihah mace ta gari mai jin tsoron Allah kaga mace ta gari duk wanda ya same ta to ya mori rayuwar duniya ita za ta tsare ka ta tsare maka mutuncinta ta tsare dukiyarka ba za ta ci amanarka ma duk wanda ba haka ba fitina ce akan mutum ba zai mori da rayuwar duniya ba akwai wasu alhazan da wallahi suna jin tsoron komawa gidansu so da abinda suka baro na mata a ciki zai zo kasuwa ya ta fankan fankan da shadda da galina ya ta uska da ya koma gida billahi da zika ma bawa yake mace ke lallasa shi duk wani bayanai da lissafin shi a hannun mace yake Allah ya shi mai kare kaga wannan bai mori rayuwar duniya ba bai shi dadin ta ba yana fata mun gani shi yasa kenan kaga ka roki Allah ya baka mace ta gari kuma ka yi kokarin bibiya lokacin da zaka aure ka dace da mace ta gari ina fata mun gani kar ka dauki ta titi kar ka yarda kyalli da ado ya ja ka kadi goma kanka abinda zai saka wahala duniya ka wahala lafiya Allah ya shi mai kare Imam an-Nasa'i ya fitar da hadisi da Imam Ahmad da sanadi mai kyau hadisin Anas عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من زال الله إرادة مجال الله سبت أغريشي تحبب إلي من دنياكم النساء والطيب an soyar mini daga cikin duniyar ku annisa san mata wa tib da tarare kaga ashe san mata kamala ne ta da namiji ina fatan mun gane a ce mutum yana san mata ba aibi bane ba kamala ce ta namiji kawai sai dai son da za ka musa kasance so ne da ke da ƙaidi da shari'ar musulunci ina fata mun gani haka imam ahmad ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin anas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutane Allah tabbata gare shi ce tazawwaju tazawwaju alwadud alwadud alwadud ku auri mata alwadud wanda kuna son su suna son ku alwalud ku masu haifuwa fa inni mukafirun bikum al-umma yawm al-qiyam saboda ni kam ina son in yi alfahari da yawan ku gobe tashi al-qiyam kaga wannan shike nuna falalan yin aure da kuma auren matan da ke aihuwa annabi yana so yi alfahari da taron al'umma shi a ce al'umma shi ta yi al'umma kowa yawa gobe al-qiyam ina fata mun gane wannan shine sunna ta rayuwa wannan shine sunna ta addini ba wanda zai barinta sai kaga ya kasanta ko ya lalace ina fatan mun gani shekarar baya tsohin shugabannin da suka gabata sun so su yi ta'ali da takabburanci da jiji da kai sai kokarin soke aure sama da daya ba haka yake fada ba nan gaba ministorin shi ma duk mai mata sama da daya dakatar da shi aiki zai yana so yi fito na fito da hukuncin Allah ƙarshen yanzu ina yake babu shi babu labarin shi ina mulkin yake Allah ya amshi shi yasa wallahi game da shari'a Allah da hukuncin Allah ka taka a hankali ba wanda zai fito na fito da shari'a Allah ko ubangiji ya ci nasara karshen shi tabewa ce ko halaka Allah ya shi mai kare ina ganin zamu dakata mun faɗa daidai Allah samu dace kuskure ko muka mace haka Allah ya fi mana gaba da assalamu alaikum